أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتل الدافع التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح أولنا مصلاتي من البركة مسجد عمر بن الخطاب wanda ya rubuta wannan littafi sunan shi Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif Az-Zabidi an yi hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 813 ya rasu shekara 893 Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye shi da rahama har yanzu muna a kitabul azan wanda malai yana cikin koro mana babu ba waɗanda suke bayani akan hukumce-hukumcen da suke da alaƙa da sallah wanda sallah ɗaya ce daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar sannan kuma dukkanin ilimin da ɗan adam zai zamanto ya nema to babu ilimin da ya kai ilimin sanin abubuwan nan guda uku sanin Allah sanin manzala sanin sanin addinin musulunci ta hanyar dalilai ba ma'ana ba addini na harsashe ba ko kirtazi ko kuma gina addini akan shakka addini wanda za a gina shi a bisa yaqini shine wanda yake karkashin ilimi ilimi kuma sai a masa ilimi sai abin da ya zama to kenan karantarwar mabala sarsa alqur'ani ko kuma abin da yake ya tabbata na sunnar ma'aki sallallahu alaihi wa sallam to da haka kenan babu wanda malai yake kulla mana wanda suke da alaka da hukumce-hukumce ne na sallah za mu tashi a hadithi na 446 hadithi yana karkashin tarjama da imam bukhari yayi babu itmamin takbir fi ruku bayan banda zai bayyana mana hukuncin itmamin takbir cika kabbara fi ruku a cikin ruku wannan babu yana nuna ko ne ya zamanto mutum ya ja kabbara ta yadda zai zamanto daga farar ruku zuwa ƙarshe ya kawo kabbara ko kuma duk a cikin ruku'u ya tabbatar da ya kula da yin kabarbari ta yadda za ka gara ko waɗanda sai su shagaltu ba tare da sun iya yi da sabana a in aka fara kenan ko da an yi wannan ku an bari muka je sai ku yi magana wannan mun ma yi shi na saman shi mun yi shi babin itmamin takbir fi ruku'i an imran ibn husayn radiyallahu anhu أنه صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع daga imran ibn husayn Allah kare da a gare shi ɗaya daga cikin sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah subhanahu wataala sharrafa shi da karama an ce mala'iku suna yi musu sallama shekul islam a cikin alfurkan a babe na tabbatar da karamatul auliya ya kawo cewa yana daga cikin imran ibn hussein mala'ikun da suke rubuta ayyuka suka yi sallama a gare shi radiyallahu ta'ala anhu annahu sallama ali radiyallahu anhu bil basra imran ya yi sallah tare da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu a basra فقال سيك ذكرنا هذا الرجل wannan mutum da ya ja mu sallah ya tuna mun salatan sallah na nusalliha ma rasulullah sallallahu wanda muke yi tare da mai fa zakara sai imran an bata annahu kana yukabbiru kullama rafa'a wa kullama wafa'a sai na ali duk lokacin da ya dago ya kan kabbara a duk lokacin da kuma ya zaman to ya saddaka shi ma yakan yin kabbara kene yana daga siffar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin kabbara a lokacin sunkuyawa sujada yin kabbara a lokacin tasawa sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna daukaka ta sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yanda ya zama tona daga wanda suke da kwarewa akan bibiyar sallama shi sallallahu alaihi wasallam sai kuma inda imran ibn husayn ya tabbatar da fadla ga mabuta fadla shine abin da ya gani na sayyidina ali na kwarewar shi a babe na sallah sai ce ya tunatar da ni sallah manzo Allah sallallahu alaihi wannan kuma haka ake bukata mayar da ilimi ko ni'ima zuwa ga ma'abutanta Sheikh Usman yana cewa qimatul qawli radduha ila qa'iliha qimar magana ka maida ta zuwa ga wanda ya faɗi magana ɗin in ilimi ne sai ka maida zuwa ga lalle wane ya ce kaza ko ne magana ta hikima kamar yadda wane ya ce kaza Allahumma hidi in ya zama to shin faɗi ɗin da akwai tarhishi ga mutumin misali a ce mutumin wanda hanya da yake kai ba mai kyau bace yanzu ka faɗi abin ka ce wane yayi kaza to sai zaman to wanda su ba su gane ba sai su fahimci kamar kana ne hanyar shi mai kyau ce to anan sai ka saka ya da sunan shi ya ce kunna da saliya ma rasula wanda mun kasance muna sallah tare ramazana sarsa muna yin ta tare ramazana sarsa ko kuma ya zaman to fazakar annahu kana yukabbir kullama rafa'a wa wada'a da kuma can gurin da ya ambata itmamu takbir fi ruku masalan ka'ida karatu daga sai me ya rage zuwa sujada to yanzu sai ka ja wannan kafara ta Allahu akbar kenan mi ka waro ka taho da ita amma ba Allahu akbar kana ce kenan itmamu takbir fi ruku suka kabbara fi ruku yanzu da kai zaka je ruku kenan ba Allahu akbar kuma sai ka a itmam ka cika kabbara tare da ni yin ruku ka fara ta kana tsaye sai ka ɗan ja ka sayar da ni za ka ƙara satar ku kaga baka samar da wata fasila ba saboda so ake a sallah zaman to an mata Allah yin aiki an mata Allah kenan ka samar da wata rata yanzu misali in ya zaman to sai ka ce Allahu akbar kuma sannan ne sai ka je ruku kaga ka bar wata gaba a kan wannan wannan shi yasa ya haifu ni sharaf annawi Allah ya shi da rama yace kaga a wannan hadisin fi dalilin akwai dalili a cikin wannan hadisin ala muqaranat takbir lil haraka mutum ya ba mai kabbara din tare da ni motsin da zai aikin da zai kenan yayi ja wannan kabbara din ya zama da kabbarar shi da tahiyya su zaman to a tare kenan sai ya cika kabbara a i aina a ruku'u kenan babu takbir idan qama min as-sujud kuma ba sai ya je ruku'un bai babu takbir idan qama min as-sujud wannan babu zai nuna mana a takbir yin kafara idza qama min as-sujud in mutun ya tashi daga sujada ana bi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salati yukabbir hina yaqum thumma yukabbir hina yarka thumma yukabbir thumma yaqulu sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku' thumma yaqulu huwa qa'imun rabbana wa lakal hamd sai dai na abu hurairar Allah kare da gare shi ya ce kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salat annabi sallallahu alaihi idan ya tsayo sallah yukabbiru hi ne ku yana yin kabbara sai ne ku lokacin da na na eh kenan shine yace hina yasu kenan lokacin da zai sujjara saboda haka kabbare daga tsayin zai yi mafi inda sai zaman to ya ji nisa sai sun zo su kuma a zo nan mutum shi shi wannan mutum shi ba kenan kabbara ta zuwa sujada mutum zai man jikinta Allahu akbar kaga ya ja ta kenan mi sai zo tare amma in daga tsaye ba kai ba kawai sai da ka taho ka taho sai da ka je sujada sai ka ce Allahu akbar to su sai kaga kafin ma mu su je kuma ta nisan ɗago saboda yanzu ma mu bai ankara ba shi ya ga kabara tuntuna a ce liman yana ne liman shi kuma hede ce su jira ne to kaga wannan zai zama to ya samar da rata tsakanin shi da mamu amma daga tsayin zai ja kabbara ɗin shi jan kabbara ɗin shi zai zaba shi damar yana zuwa sujada kenan ya ƙarasa ko kuma dab da sujada kenan ya ƙarasa kabbara ɗin عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان الرسول اذا قام الى الصلاه ما شي صلاه الى ان يصلي صلى يكبر حين يقوم يلا يكبر لوكتين da ya tsaya thumma yukabbiru hina yarka sai kuma ya kabbara a lokacin da yake zuwa ruku'u thumma yaqulu kenan lokacin da yake mi tahiya ruku'u kaga daga tsaye zai fara zuwa ruku'u thumma yaqulu sami Allahu liman hamida hina yarfa'u sulbahu a lokacin da yake dagowa tsatsan shi sai ce sami Allahu liman hamida kaga ni yana dagowa yana faɗin wannan ya miƙe tsaye ya kammala sami Allahu liman hamida to kuma sai ni rabbana wa lakal hamd ita kuma yana tsaye kenan sami Allahu liman hamida addu'ar dagowa rabbana wa lakal hamd ita kuma addu'ar halin yana a tsaye kaga babu wata tsakani da aka bada ko wani rata wanda zai zama to yayi kawaici a ciki in kuma mutum ya lazumci haka to zaka ga zuciyar shi ma kenan ba wani damar da zai tsaya yana wani take take can kana karatun Qur'ani can kana kabbara can kana kaza kaga kabar bari kansu a sallah mai raka a hudun galin saha zaka kabbara 22 kabbara 22 in ka dauki misali kabbara ta harama to kowace sai ka bata kabbara hudu kabbara hudu to kuma sai kabbara ta tahiyar tsakiya da zaka yi kaga ai zaka yi to kaga kenan biyu amma kowace raka tana da kabbara ko hudu zaman tahiyan kai akwai kabbara takbiratul ihram kaga karin kabbara to kabbara 24 za ta baka az-zuhr al-asr sallar isha shi yasa manzo Allah sun sai shi inna ma huwa takbir wal ishara bil ra's la yasluhu la yasluhu shay'un min kalamin nas wala abu da zancen mutane bai dace a cikin sallah karatun qur'ani ne ambatan Allah shi yasa in liman yana karatu a sarki aka ce kai karatu in yana yi a bayyana kuma sauraron karatun shi shine ibada ka alam sami Allahu liman hamida sami Allahu liman hamida Allah subhanahu wa ta'ala sami ya amsa liman hamida ga wanda ya godiya a gare shi shine yarfa usulbahu lokacin da yake dagowa saboda innaka samiu du'a kenan Allah kai mai amsa addu'a ne ko kuma sani Allah liman hamida Allah subhanahu wa ta'ala ya ji saboda shine mai sauraron sautin kowa da kowa sai ne ya rufa sulbahu a lokacin da yake dagowa sulbahu saban shi min ruku'i da barku kuma ya kudu wa qa'imun rabbana wa lakal hamd sai kuma yana tsaye sai ce rabbana wa lakal hamd rabbana wa lakal hamd haka zubna hajar Allah ya shi da rama yace a nan gurin zaka ga lalle at-tasmi'u zikru nuhud ne ta sani Allahu liman hamida zikiri ne na ne cirarwa na yunkurarwa dagowa ya ce wata hamidu shi kuma zikiru ne a shi kuma rabbana na kalhamdu hamdan kasiran shi kuma mai zikiri ne na kana gina abubuwa ne guda biyu zikirin dagowa da kuma zikirin tunani an dago a tasmi sami allahu liman hamida shi tare ake na yunkurarwa ne rabbana na kalhamdu a tahmidi shi kuma mai zikirin kana tsaye ne kaga abubuwa ne daban-daban sai ce wa annal imama ya jima uhuma kuma wani liman yana gama tsakanin su kan ka ɗauka kawai liman zai ce sami allahu liman hamida kuma sai ya shiru to ina bijiran wannan zikirin nan ya ce sami allahu liman hamida sai kyale ko kuma ya kuce rabbana da karamu ya ce a imam ya jima uhuma sabanin ko masu ce a hallau ma mu ba za su ce ba mi sami allahu liman hamida su ma kuma za su ce kawai mi rabbana da karamu to ina sami allahu liman hamida su ce ba yake misalin wannan kamar ta amini kaga a wani hadisi aka ce idan amana al-imam fa amini a wani hadisin kuma ya kai umarnin cewa mu idan qala ghayr maghdubi alaihim wa dhalim fa qulu amin kaga a can sai ba ce ba in ya ce to wannan da in ya ce kin ka gama tsakanin sai ba ta wannan yasa Sheikh Nasiri Albani ya ambata wannan a cikin sunan mahjura sunnonin da aka kaurace ma zaka ga mu'tammi mai koyi da limami yawanci bai ta sami Allahu alhamdulillah limami kuma bai shani rabbana na kalam yace wannan sunna ce mahjura sannan kuma kaga an samu tauyewa na wannan fadla din tunda zamu tada fadla fadin wannan to kaga an samu tauyewa sannan ai fadi karin zikiri ne kuma menene zai hana fadi kaga babu wani dalilin da zai hana ya zama to ba fadi ba hadisin da ya zo kuma akan ishara zuwa ga rashin fadi na mutsammi shi kuma bai tabbata ba shi yasa malamai sun yi maganganu duk da irin su imam malik da cewa immatul mazahib su sun tsaye akan cewa kenan wanda yake koyi da liman ba zai faɗi sami Allahu liman hamida ba kuma haka shi ma liman ba zai faɗi wannan ba eh to ka gani to ka gani to haka an samu zantauna a immatul mazahib amma za a faɗi wannan shi yasa malamai sun yi maganganu akan wannan kuma rashin faɗi ɗin kenan ba shi bane abin da yake aula abin da yake rajihi faɗi saboda asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga da ya sallah yace sallu kama ra'aytumuni usalli kuma a sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada tsakankanin waɗannan guda biyu ka gani sai ce ku yi sallah yadda ko kaga ina sallah ko manzo Allah sai yana cewa sami Allahu liman hamida yana cewa mi rabbana wa lakal hamd sai ce kuma sallu kama ra'aytumuni usalli nan gurin dole sai ka ka dalili na bambanta tsakankanin limami ko mai koyi ko kuma mufari labudda yanzu ya ka kawo dalilin da zai bambanta tsakanin cewa liman yana wa imamu ba zai haɗi ba ko kuma a liman ba zai faɗi rabbana wa lakal hamdu ba amma mamu zai faɗi amma in ba dalili to kenan asali koyi da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a sai shi yayi kamar su kabbara na sallah kamar su kabbara na sallah mamu ba zai dinga bayyana ba tun gwargwadon yin kare kamar irin wannan da zaka zo sai a bayyane a daga a mamu bai da wannan limami shine wanda zai bayyana a lokaci amma kai mamu baka da daman bayyana irin wannan wanda za su zama to a dini babu wa ilkafi ala rukabi fi ruku'i sai kuma wa ilkafi ala rukabi fi ruku'i hukuncin dora hannu ala ala rukabi a guyoyi fi ruku'i a cikin ruku'i dora zafuffuka a guyoyi عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه انه صلى الى جنب ابنه مصعب قال يقول صليت الى جنب ابي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني ابي وقال كنا نفعله ونهينا عنه وامرنا ان نضع ايدينا على ركبي daga sa'ad ibn abi waqas sai daga al-asharatul mubashsharuna bil janna radiyallahu ta'ala anhu annahu salla ila janbi ibnihi mus'ab ya yi sallah a gefen danshi mus'ab a gehen danshi mus'ab kaga wannan ya nuna halaccin limami ya yi koyi ga wanda ya ce kenan mafuduli alfadil ya yi limanci bayan mafuduli akwai wanda suke gawai kamar ana rama ba zai sallah ba a bayan wanda yake ɗalibin shi ga misali malami ba zai bayan ba zai bayan ɗalibin shi ba to kaga kenan sallah ila jambi ibn mus'ab ya yi sallah gefen ɗan shi mus'ab ƙara ya kone na ta sallaitu ila jambi abi ya ce na yi sallah ila jambi abi a gehen ma'aikina fa tabbaktu bai na kafayya sai na manna tsakanin tafuffuka na a tattabiku shi ne ka haɗa tsakanin tafin ka haka sai ka sa sa tsakankano wuyoyi to a da farko haka nan ne ake ruku sai an gama haka sai kuma a sa tsakanin wuyoyi a haka nan ne ake ruku maimakon me kenan damka to sai ce wasu kenan dorawa za ka buɗe yatsotsi sai kuma ka kama mai guyoyi sai ka damke su amma yatsotsin suna a buɗe ba wai suna a kenan manna ba sai ka damki guyoyin yawwa kenan haka nan ba sai zama ya damka kenan ya ce fasabbabtu sai ne asatsabiq asatsabiq kenan mansufi ne shine ka gama haka a sa tsakankanin ثم وضعتهما بين فخذيّ sai na aza su tsakanin cinyoyi na bana hani abi sai baba na hani kaga wannan yana nuna kai tsaye in aka samu kuskuren mutum a bangaren sallah to haƙƙi ne kai da ka sani ya zama so ka gyara mai barin shi sai zama ka tabbatar da shi akan wani abu wanda yake munkari yana daga fiyayyen amru bil ma'ruf da kuma nayin amunkar akan sallah shi yasa wancan mutumin yana tsawa da ya sallah manzara sa sai shi ne irji fa salli fa innaka lam tusalli lokacin da hajjaji ya sallah ga kauta kai kai tsaya Abu Sa'id sai ya rubo shi to a ka'ida da ka ga kuskure a cikin sallah to kawai kokari ka ba mutum tsayi kar ka bar shi la'alla ba za ku tsara haduwa da shi ba sai dai kawai ka yi amfani da waɗansu hanyoyi na hikima waɗanda suke na gyarawa kuma za ka ga in ka mushi wannan bai mancewa irin wannan gyara ɗin da dama ya zama sababin jajircewarsu a bisa neman ilimi kamar yadda ibn hasan yake ba da labarin abin da ya zabar da shi akan neman ilimi shigowa da ya masallaci ya sallah ya zauna ba tare da ya sallah raka biyu tahiyatul masjid sai ne ce mushi tashi kai tahiyatul masjid Allah lokacin ya shigo ya sa sai ce ni a yanzu ba lokacin nafila ba to wannan abin sai ya zabarar da shi yana akan dukufa da kuma jajircewa kaga har ya zama to abin da ya zama to a babe wanda yake na ilimi kamar yadda zahabi yake faɗin cewa iya daga mutanen da mutum ba zai wadatu ba da ɓangaren abin da yake fikonsu da ilmin mutansu daga ci akwai ibn azam allah ya shi da rama أنه صلى إلى جنب ابنه مصعب قال يقول صليت إلى جنب أبي فصفقت بين كفي ثم وضعت ما بين فخذي فنهاني أبي وقال كنا نفعله كرهنا أن لا حتى مكي سياك أنا وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب سياك أمر أن نضع أيدينا على الركب مطورة أن يم على الركب أبسا بيو يم وأن ينون الشاهي وأنت حكمت da kuma tabbatarwa da hukuncin da yanzu ake a kai saboda shi ne sifa wadda ta fi dacewa da kenan tsoron Allah da kuma tawali'u da kuma tabbatuwa ga wanda yake mai sallah da kuma daidaituwar ma baya a cikin sallah babu haddin ismamin ruku'i wal ibtidal fi wa tumanina sai kuma haddin ruku'i iyaka na ruku'u wal ibtidal fi da kuma daidaituwar tumanina da kuma samar da nutsuwa a cikin wannan ruku'i kaga abubuwa ne guda uku itibamar ruku cika ruku alayhi da fi daidai zuwa a cikin ruku kumani na fi ka daidai ka cika ruku din ka yi shi daidai wa daida da ka yi shi ka dago wannan kenan kuskure ne yin shi a karkace ko a bankare wannan shi ma kuskure ne rashin samar da nutsuwa a cikin shi shi ma wannan kuskure ne labudda cikakken ruku'u a shari'a wanda zai cika sifofin nan guda uku shi yasa Huzaifa ya ga wani yana yin sallah irin wannan yace inda wannan ya mutu da ya mutu a tafarki na wanda yake ba na mazala sallallahu alaihi wasallam ya waje wani yayi sallah sai ruku'u a kokari sai yace inda ya mutu wannan lamata ala ghairi millati muhammad sallallahu alaihi wasallam an al-barra radiyallahu anhu qala kana ruku'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam sujuduhu ruku'u mazala sallallahu alaihi wasallam sujada shi bayna sajdatayni da kuma zama da yake tsakanin sujada ta ɗaya zuwa ta biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana zikira Allahumma ghfir li warfani wa hadini wa afini warzuqni warfani wajburni ko kuma rabbi ghfir li rabbi ghfirli wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' da kuma in ya dago kai daga ruku da yake rabbana lakal hamdu hamdan katiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda zuwa karshe ma qalan qiyama wal qu'uda banda in ka cire dadewar shi a tsayuwa banda dadewar shi a zama qariban min as-sawa ko sai yake daga ce duka daidai wa daidai saboda aka sujudu ruku'u ruku'un shi sujudu sujadati sannan kuma wa baina sajdatay da kuma zaman shi tsakanin sujada wa idza rafa ra'su min ruku' wannan abubuwan zaka kama mi kama ɗaya ne shi yasa Anas bin Malik Allah kare yarda a gare shi wani lokaci yayi sallah bayan Umar bin Abdul Aziz sai sai laqad zakarani hadha al-fata salatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan matashin lalle shi ne yafi ku kusa da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar bin Abdulaziz to ya ka kiyaye Umar bin Abdulaziz a cikin ruku'u da sujada sai aka lissawa tasbihi kamar goma goma tasbihi kamar goma goma kaga Anas ya yi sallah bayan manzara ya yi bayan sayyidina Bakar Umar Usman Ali sai yake cewa wannan matashin Anas yake cewa kenan Umar bin Abdulaziz yace Umar bin Abdulaziz lalle wannan shine mafi kamantacce ne sallah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai aka lissawa ya ka kamar tasbihi a rukuwa sujada tasbihi guda goma ne aka lissawa shi wanda yana daga kuskure da muka samu kan masallolin mu yawanci zaka samu akwai karamcin tasbihi wani ma bai kaiwa uku masu kokari ne zaka ga uku haka wani ka ga zuwa hudu biyar haka amma yawanci zaka ga gauga ake shi yasa zaka ga kalla sallar da in ka leka zaka ga ce a sallar a hushe minti goma mafi yawa sai ka ga yan mintuna to amma inda za a samar da wannan tasbihin ka tsaya ka samar tasbihi kake ka gani ka samu tasbih cikakke misali a ce a sallar azhur za a samu tasbihi ka gojen tasbihi da goma goma ka gojen tasbihi 120 ne go a sujada kaga goma goma su takwas tamanin a ruku'u go kaga goma goma su hudu tasbihi 120 to kaga ai masha Allah tasbihi 120 kaga ai da kyau a sallar azhur al'asar a magarba a wannan kaga abin ai da yawa fi sabilillah a ba za su ba lalle ba mintunan musu wuce sha biyar ha bai ɗaukar mintuna biyar ka gwada ka gani bai wuce sha biyar bai wuce sha biyar eh kuma ai kaga ka tara mamu masu tsoron Allah ya ka tara mamu yan gaugawa ka samar da wasu tsoron Allah yan gaugawa wanda kawai za su yi gaba ɗaya zuciyarsu tana rawa za ka tana rawa albara kanar ko nabi sallallahu alaihi wasallam wa bai da sai da ɗayan ai da da da ai kaga sunnar lokacin kuna yin ta da abin nan din ta ai kaga sallar masha Allah وإذا وإذا كان وإذا كان القيام والقعود قريبا من السواء كأن يتي ما كان القيام والقعود قريبا من السواء kusan kamar duka ɗaya ne wannan kenan iya daga abin da aka samu kuskure bangaren sallah kenan ta kuku a wannan bangaren imam al-bukhari ya maimaita wannan a sifatu sala babu suwa'i zahari fi ruku ana son bayan mutum ya daidaita a cikin ruku'in shi zaman to ya daidaita da kuma babu jisun ina ne ina yarfu rasu min ruku nutsuwa in mutum ya dago daga ruku wanda zaka zo su limaman kawai suna da wasan ya Allahu liman hamida Allahumma rabbana wa lakal hamdu kawai kuma ya ji to kaga wannan kuskure سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى من انت واطي الارض ومن ما شئت من الشيطان الا تنال المجد او كما قال الامر كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا يخرج الجد من الجنه kaga sai a ce to shi ne zaka mamun da farko zai zama do wani zaka ga ya dan yi rabi da rabi amma ya sha wahala gobe ka yi to zai gyara ya je kuma baka je bai dan yi tsaka tsakin nan to za ka gani da shawo ya goma ka yi ba ka yi sai gane cewa ga fa abin da ake ba na yi kuma ya dan bayyana in ba su iya ba mamu kenan kuma sai zama su sun koya sun san cewa ga yadda ake sannan kuma babu mafusi bai na saje da tsaye zama tsakanin sujadodi guda biyu saboda kaga za ka yi Allah ma basulli wa rahmi wa dini wa afini wa rukuni wa fa'ani wa dini Allah ka gawarta mun ka shirya da ni ka arzuta ni ka gyara al'amuran na ka ɗaukaka ni ka gani kuma Allah ka arzuta ni kaga yanzu a tsakanin sujada da sujada so nawa kai kaga tsakanin sujada da sujada so wajen hudu kai wannan addu'o'i kin kuma ji abin da ka roka shi yasa duka ma sallah ya ka kira ta da addu'a yanzu kai da kai ta wannan addu'o'in ka ida kuma ka zo kana aiki jaja a ayi abin nan kaga ai da kai kai addu'o'in duk da kai sai ai ka cin addu'o'i a bijiran da ake amsa shine kaga mafi yawan aka ida ba a ba da wannan addu'o'i kin so da duk an yi addu'o'i kin kuma a guraren da ake amsa addu'a to tun da an yi addu'a gurin da ake amsa addu'a yanzu kuma an gama sallah kaga kowa ya tafi shi fa idza qudiyat as-salat fantashiru fil ardi wa tagu min fadlillah yanzu an roki Allah an kida sallah bigira amsa addu'a an huce da shi kenan kuma kowa sai ka diga banki in kuma addu'a za a yi kuma daban wannan kuma sai a ga za a bi wani mataki amma dai muhallin ta gurin da ake amsa to zuwa cikin sallah aqrab ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid da gani haka kuma lokacin dagowa kaga guraren addu'a sallah ya kai guri biyar ko shida ya kai guri biyar ko shida istiftahi kaga guri ne na yin addu'a kaga dagowa da garku kaga guri ne wanda yake na yin addu'a sayya guri ne na yin addu'a sujada guri ne na yin addu'a kafin sallama guri ne na yin addu'a lokacin da ka dago mun yi lokacin da ka dago ko duk gurare ne na addu'a kaga wajen guri biyar a cikin sallah guraren da kai addu'a a ina sai zai yi da hausan dai bai iya bari na rasu tunda sai a kai kawai yayi wannan kishi ba babu du'a a cikin ruku'i sai kuma addu'a a cikin ruku'u babu du'a a cikin ruku'u wace addu'a ce ake yi a ruku'u tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa amma ruku'u fa azimu fihi rabb an aisha radiyallahu anha qalat كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا بأمرك اللهم اغفر لي وأنا في رواية أخرى يتأول القرآن ana aisha radiyallahu anha daga uwar mu'mine aisha Allah kare ra gare ta ɗaya daga cikin muktiruna guda bakwai waɗanda suka fi yawan ruwaya hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Aisha Abdullah ibn Umar Abu Sa'id al-Khudri Anas ibn Malik Sayyidina Abu Huraira Abdullah ibn Umar sai kuma Jabir ibn Abdullah al-Ansari wal muktiruna min riwayat al-Athar Abu Huraira yali ibn Umar wa Anas wal Barik al-Khudri wa Jabir wa zawjatu an-Nabi kenan su su bakwai radiyallahu ta'ala anha qalat kana nabi sallallahu alaihi wasallam fi ruku'i annab sallallahu alaihi wasallam fadi a ruku'u wa sujudi da kuma sujada wannan ya nuna wannan zikirin yana daga zikirin da ake yi a ruku'u kuma ake yi a sujada sannan kuma ana iya gama shi da wani zikiri dan da kaga annab sallallahu alaihi wasallam yi kenan shi kana iya gama shi da wani zikiri amma ba a samu ba misali kace subhana rabbiyal a'la kuma sannan kace subhul qudus ko kuma subhana zul jabru amma kana yi subhana rabbil ala kuma ka gama da ni subhanaka allahumma subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li kaga nan talabul ghufran talabul ghufran kaga du'a mas'alati du'a mas'alati allahumma ighfir li du'a mas'ala ba roƙo Allah wani abu ne ba kaga du'a mas'alati kenan wannan zikira a cikin shi ka koyi roƙo Allah subhanahu wa ta'ala sai dai in ba wannan ba ka kawo bukatarka abinda aka fi bukata ne tasbihi me yasa shi ma da saboda cikin shi da akwai tasbihi subhanakallah ma rabbana wa bihamdik saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa amma ruku'u fa azimu fihi rabba ruku'u ku girmama Allah wa la fi riwayatin ukhra yata'awwal al-qur'an annabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwal al-qur'an yana aikata umarnin qur'ani saboda at-ta'wil shi kenan shine aiwatar da abin aiwatar da kenan abin wanda aka yi ta'awwal al-qur'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata umarni na cikin qur'ani saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mutu fasabbi fasa إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك كي تسبيه تارد قولي ما الله واستغفر تشيني مزالة صلى الله عليه وسلم تندع أنت تفكر دوانا عائشة تسي مزالة صلى الله عليه وسلم في تقي ركوب وفاتي يا كرمتا إمام البخاري أكثر شيء صفة الصلاة باب التسبيح والدعاء في السجود تسبيح الدعاء في الجنة باب التسبيح والدعاء في السجود أما غازي ما أكثر شيء باب منزل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح sai kuma a tafsiri ya fitar da shi idza jaa nasrullahi wal fath babu fadli allahumma rabbana lakal hamd sai kuma fadlan fadin wannan zikiri din kaga allahumma rabbana lakal hamd tana da fadla ga dukkanin wanda ya zamanto ya fadi nan gurin mala yana kawo mana waɗannan azkar da kuma addu'o'i wanda ake a cikin sallah saboda suna daga abubuwan da suke samar da niza tsakanin sallar wane da wane akwai mutanen da zaka ga sai kabarta sallah amma ba zai iya buɗe bakin shi bai kabbara ko ya buɗe bakin shi wani nau'i na suke ko bakin shi a gumtse haka zai dinga sahiya kai ka ce kamar bai mayin kabbara to shine daga faɗin wannan zikiri yana da ɗimbin fadla ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamida faqulu allahumma rabbana lakal hamd fa innahu man wafaqa qawluhu qawla al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi وقال سيأتي إذا قام الإمام سمع الله لمن حمده إذا الإمام يأتي سمع الله لمن حمده فقولوا يكشي اللهم ربنا لك الحمد أكشي وأن بيكوري وافد مامو سوى دشان قولي عن أمسار سيأتي إذا قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين اللهم ربنا لك الحمد وأن سوى دعك وأن شيني معاون وانشم شيسا وانشم ما سيسوكي لن malikiya sai suka tafi akan cewa wala yaqulu hal imamu wala yaqulu hal imamu liman ba zai ce ba mu amin a fi fi fil jahariya saboda idan qala ghayr maghdubi alaihim wala dhalin in yace ghayr maghdubi alaihim wala dhalin fa qulu amin kaga ne suka ce fa qulu amin kenan suka ce a karatun bayyana wa wala yaqulu hal imamu fil jahariya liman ba zai ce amin ba fil jahariya to wannan da wancan duka daya yanda a wancan ma idan ammana imamu fa aminu waccan ruwaya to haka a nan ma kenan liman zai faɗi rabbana lakal hamdu ba kawai sami Allahu liman hamida kadai zai faɗi ba Allahumma rabbana lakal hamdu Allahumma ya Allah rabbana mahalicin mu lakal hamdu gare ka ne tajjansa godiya fa inna man wafaqa qawluhu qawlal malaika in har magana ki ta dace ma faɗin mala'iku saboda mala'ikun Allah waɗanda ya miluna al'arshe wa manhaulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lil ladina amanu to idan fa ka qawlu qawlan mala'ika in magana ki ta dace ma ta mala'iku yanda su ma suke godiyar Allah suke tasbihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi za ga wa sabe duk abin da ya gabata na zunubai shi daga cikin waɗanda suke nan ƙananan zunubai wannan ya nuna fadalar faɗin wannan magana to yanzu a nan wurin maganar nan mai fadala an ce wani mai sallar zai faɗi wani kuma ba zai faɗi ta ba in ku har ce liman zai ce sami Allahu liman hamida ba zai ce rabbana lakal hamdu ba to yanzu a bigiran wannan kuma me zai ce kai tsaye kawai sujada zai je kan su ida ko kuma a yanka ce ma shi kuma ba zai faɗi wancan ba to a wannan mahallin kuma menene zai faɗi shi ba wannan ya nuna kenan fadalar wannan zikiri din sai kuma imamul bukhari ya maimaita shi a badawul khalq babu zikirul mala'ika an basan mala'ika ta dace ma mala'iku kamar can wajen amin ne kenan in lima ya ce amin fa qulu amin fa innahu man wafaqa ta'mina wa ta'mina lil mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ce amin ne ta dace da ta mala'iku za a gafarta mai abin da ya gabata na zunubai shi wa anhu radiyallahu anhu qala لو قربنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار وعنه رضي الله عنه قال daga sayyidina Abu Huraira Allah kare yarda a gare shi yake law qarribanna salatan nabi sallallahu alaihi wasallam law qarribanna lalle zan kusanto muku zan kusantar muku da salatan nabi sallallahu alaihi wasallam asali kenan sallah koya ta a aikace shi yasa zamu ga irin su sallah arwalla da an zo arwalla sai a ce a kawo ruwa sallah sai a ce a yi kaza to asali abin da ya yi a makaranta ne karantar da kaza ne kafin ku yi akhdari ko a sabki koya ma ɗalibai ɗin sallah ɗin a aikace in ya so yanzu kuna zauwa gaba gaba gaba da kuke zuwa duka gashi nan gurin to kaza gashi dama an yi shi a aikace kaga yanzu sai yaro da ya tashi zai tashi ya iya sallar shi to amma kuskuren da ake samu sai ka gama ta sai a sa ta makaranta maimakon a zo a mahimmantar a kaddamar masa da abin da shine aula sai kuma a shagaltu da wani abu na daban kaga ta san arwalla ta san hukuncin tsarki ta san arwalla ta san sallah duka abin tuna nawa ne mutum zai taso daga ƙauyen sai zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina son sa addinin musulunci ai mun tuna manzo Allah sai koya ne musulunci shi ke ne kuma shiga aljanna ka gani kenan da an zo koya ma mutum aikace makaranta ce ta matasa makaranta ce ta manya ko koya musu aikace amma yanzu ka zo makarantar latija ka tara ku kake ta musu makharij kana ta musu makarif ana fama kana asifa kai ma ka baka ka gani ko kuma ka zo ka ce to yanzu ne sai kaza za ana fama ka rubuta hadisi ke can ana sai yaushe za mu kai guri kaza sai an gani ka yaushe wannan da gaugawa ka yi kokari ka koya a aikace yaya ga yanda ake kaza ga kaza ga kaza ga rago abubuwa haka wani azkar na sallah da wannan kawai su rinka tarafi yin shi kana koya muku shi ke na sallah amma ka ce he ka zo ka koya musu an shi yake sa he makarantar sai ta watsa sai ka ga da an wara ya ce wallahi ai su zama to an ne ka dauko abu dole mutane suna da gaugawa abu na farko kai makaranta ta da tijawa kar a dauki mintuna biyar minti ashirin minti talatin kawai ya yi san abin da aka zo aka samu aikace a yi kuma gobe a dora haka haka haka ka a ce lokaci ɗaya duka sai an game kuma yi a kalli kenan gwargwadon wannan kenan so sai ka ga makarantar ta cika in karatun qur'ani ne yan ayoyi a karanta a karanta a karanta a karanta shikenan sai talakin kin abin da bakin ka ba dole ba sai ka zo kana ta rubuta masa makari da sifa kaza kai ta musa ya dole abin waka ya zai duk wanda aka yi aka yi ɗaya biyu ya sha wahala kawai ta iya da yake ɗauki kenan mataki mataki yan mintuna kaɗan kuma gwargwadon matakin sinadari amma wanda ɗalibi ne yaro ne mai fara ka gani yanzu ne zai fara wannan ishi wannan shine sai kai ta tsayya sannu sannu amma karatu manya dole ya sha bamban da wannan shine za ku ga yawanci yau an buɗe makarantu na maza ko na wannan duka ana watsa sai ya ce ba ta tabbata ba ko an watsa an yi abin nan fa kana abu hurairah ya qanutu fi rak'atil ukhra sai na abu hurairah ana qanutu a raka ta karshe min salatu zuhur wa salatu isha wa salatu subh bada ma yaqulu sami Allahu liman hamida bayan ya ce sami Allahu liman hamida فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار sai addu'a ga mumine kuma ya la'anci waɗanda suke kafirai wannan alƙanusu ta nazila wadda sunna ce daga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam in an samu sabkar wani abu wanda yake na alloba duk da wasu malaman suna ganin cewa a'a bai shayi ba kamar misali an samu alloba an samu fari an samu malala an samu zarzara suka ce ba za a yi alƙanusu ba irin wannan musibar wasu kuma suna ga za a yi kamar nauyi ya ce duk wani abu in ya faru na wasu nawazin wani abu da ya sauka na tashi hankali ya ce duka za iya yin wannan ba sai abin da yake da alaƙa da jin tsoro ba ko kuma wa abin da ya shahi kenan yaƙi sannan wannan za ka ga shi ma yawanci mukan yin sako-sako a ɓangaren wannan ta yadda za ka ga sai a shagaltu da wani abin da ba shi ba komi Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana ma faratuna fil kitabi min shay duk abin da kaga ya faru to akwai hanyoyin da addinin musulunci ya samar a baya haka dan kin ya faru an yi wannan manzo sallallahu alaihi a lokacin da ya tura waɗansu mayaka sai ke neman sai ke kokare musu addu'a Allah ba su nasara to anan saraka alqalu sai ke ba shi abin yake ku zo a taro a sarki Qur'ani ko a yi tafsiri ka gani yanzu ka rika ka ga dubunnan sarkokin da yake ita addu'a ko ma waye zai yi ta karke kaida ko ma waye zai yi ta labudda tana da shurut ɗinta tana da asbab ɗinta tana da mawani'ul ijaba ɗinta in za ka shekara miliyan dubu ɗari inda kawai mawani ul ijaba aikin banza kai ko da ko ka ka sharta da asbab annabi sallallahu alaihi baya ba mu ba sun ma zakara rajul yasi da safar ash'at a gabara ka gani ya mujje je ila sama ya rab ya rab wa mat'amu haram wa mashrubu haram wa ghudhiya bil haram fa la yastajabu lah to yanzu sai na baka ga kuɗi kamar sabka dubu sai ka kasa sai ka sace sura sai ka ɗan jikira ku je kawai kai ma wanda aka ba sai ka amshi takardar dan kai sauri an ce wanda ya hizo ɗaya za a ba shi kaza kai shi ka gama takardar sai saboda ka samu ka hizo kaza ai wannan abu ai wasa ce ba wannan wasa ne ma wasa ne ma ka gani saboda haka irin wannan abubuwan kawai ne ka ne kallon shi abin da ya kawai aje ta yi ma shi kawai amma kawai ai wannan abubuwan ka sa ai kuma ce maka in ka san menene addu'a ka san me addu'a ka ga abubuwan da mutane suke yi kawai ka san suna ma wani wasan su ne wallahi lamarin Allah kawai abin da yake shi ake komai kuma da kai muhalli yanda ka san ba ka zo ka bar shi rukuku kai kaza komai da muhalli shi in za a yi abubuwa akwai tsarin yadda komai yake tafiya karatun qur'ani a karanta a yi tawassuli to ma misali yanzu duk makarantu na garin nan ba suna karatun qur'ani ba sai an ware wani karatun na daban makarantu yanzu don aka yi da karatu buku addu'a Allah ka zama wallahi Allah ka kaza akwai abin da yayi wannan ai ba abin da yayi wannan ba qur'ani bane aka karanta ka ga kenan duk inda aka yi wannan shi mahallin shi kuma sai ai addu'a ne amma sai an zo an taru za a yi sarka kaza duka wani ya jayo ne sai kuma da shi akwai yadda sai a zo sai ai yin abin nan sai kuma a fallan ma akwai da aka aka fallan sai a saka shi akwai yadda wanda suka taɓa yin wannan sauka aka yi kawai can da wani cindin mun jiri kawai sai a saka fallon wani ƙur'ani ka gani to duka ire-iren wannan abubuwa a tsara a zuwa zama duk shi ke buɗe irin wannan kowayi ga wannan amma komi in a yawa alaika menene addinin musulunci ne ke kala an zamanin mazana sassa an samu tsoro da aka samu tsoro wani hanya aka zamanin mazana sassa an kashe ma mazana sassan sojoji da aka kashe ma mazana sassan sojoji yayi to irin wannan hanyoyin duka su ake yi in kuma aya ta faru akwai wanda sadaka ake ci a yi sai a leƙa likita mutane tana nan basu da lafiya ga wasu nan suna cikin tsanani wasu rumbuna sun kone wasu kaza ya kone to irin wannan sai a je a taimaka mu shi yake tun kuɗewa bala'i in bala'i sun karo ka kuma wannan hanyar ita ce ake yi babu kamar hanya ta sadaka da abin nan to kuma sai abu duk wannan masu karamin kare sai a taimaka mu wani kuma sai a yi ta istighfari akwai da kuma istighfari wa ma kana Allah li yu'adhiba ma anta fihi wa ma kana Allah mu'adhiba wa hum yastaghfirun sai a ta istighfari kuma to komi da bigiran shi komi da muhalli amma muka ce dan in samu sai ce ai wannan abin ya taso zamanin da sabka ce ake haɗuwa haka ya sabka dubu an kai kuma akwai tsarin ma da ake bi kawai a cikin sabka dubu ce ake saboda haka sabkan nan dubu za a samu mutum kaza kuma duk sabka ɗaya kamar a kaza ake yin ta ka gani eh sai ayi wannan ko kuma ma ba a bada ba sai an yi an gama a ce to mu muka yi addu'a ba sun dinga akwai wanda suka dinga cewa sun suke addu'a mai ya san ya za a bar malamai a baya man wannan malamai mu muka yi addu'a Allah ya kama shi ko wani la'alla tun da yake addu'a ma Allah bai taba masa addu'a ta shi wa matsamu haram wa sharu haram wa gure bil haram Allah da gwanda addu'a sai su tsalle ne ba ta wa masa addu'a wani kuma shi addu'a ma bai ma san bai ake addu'a dole addu'a ma ba ba ba da ko ka zo ka kana addu'a kana ma Allah kamar wasa kana ma Allah wani wa Allah inna ka ta addu'a ka kake kamar da wani kamar wani waka kana wani rera ana ta wani abu kana wani nishadi kana ka dan yi wani kuka kukan ka in kai kuma ka dan huce awa kai ma ka san ai kawai wannan kana dai abin ka dan ka burge kur amma ina kake da bijiro ba kana wani rera kana wani kalallame murya kana wani abin nan in ka ji gurin su da ya yi kuka kai ma ka dan yi kuka na siyasa kamar muna hutu kuma shi kenan ka hutu kaga yi ka wannan kasa ai wasa ne wannan yadu fa yadu ulil mu'minina wal alil kuffar sai addu'a ga mu'minai kuma ya la'anci wanda suke kafirai wannan ya nuna alqanutu salazila ana yin ta kenan bayan dukkanin salloli na farilla sannan ana yin ta an dago daga ruku sabanin alqanutu wanda take ta wuce ita kuma kenan ta wutiri kafin a je zuwa kenan kafin a je ruku lokacin ake yanta lokacin da kenan aka ida karatu sai an yi ta sannan a yi ruku sannan kuma alqanutu sanazila ana sa a takaita ta abda kawai bigiran da ake bukata kaga fa yad'u lil mu'minina wa yad'u kuffar yayi addu'a ga mu'mine kuma ya danci ne kafirai saboda haka za ka yi alqanutu akan musulmin kasa kaza kawai su za ka mai kar ka zo ka tuno ramadan kun tuno mun ce da sai ya ce to kun tuno mun ma bari kawai kai rarubo wadancan addu'o'i din alhamdulillah kun tuno mana abin nan shi kenan kawai sai mutum ya ta korawa su yi ta muku azaba kawai nan da na a yi sallah ida kawai mutum ya ta muku azaba a nakanu su tsoron sai da kawai ana ta tsawaitawa ana na sai radiyallahu anhu kana jahilci mafi yawa kaga a yi matul kibar suna yi kaga kibarin ulama suna yi arama to kawai ba shi a matsayin rashin sani kawai ya niyyar dan uwana ne kawai dan ustaz eh kawai ya niyyar dan uwana ne da dan karatun mu dan cikin shokari mu leka abin ba muka ga yake kawai shi kenan ne zai amma kaga kibarun ulama suna wannan abu in za su yi na su take tiski amma duk inda kaga wannan dama kawai yan karambani ne barni na iya kwara wa na rasin karawa na gusa shi ma a bayyana ne shi ma a bayyana ne قال كان القنوت في المغرب والفجر يأتي القنوت مغيبا دا كما صلى الصبح أرفع بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم وترانا منا صلى بايا ماكي فلما رفع رأسه من الركعة ليتقو كنش دقا ركعة تقرشي قال سيتي سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه ليتقو كنش سيتي سمع الله لمن حمده فقال رجل وراءه وني yana sallah bayan shi sai ce rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi falamma sarfa qala jama'a ce juya bi da sallah ya ce manal mutakallimu wane ne ya yi magana nan qala ana sai ce ni a wata ruwayar fati ta alqom sai mutanen suka sirri sai ce la Allah wani kai ne ka faɗi ko sai ce kware amma ban yi alheri alheri ne alheri na faɗi qala yace laqad ta'aytu bid'atan wa tarayati baka faɗi ba sai alheri wane ne ya faɗi alheri ne ya faɗi sai sannan sai ce ni sai ce to laqad ta'aytu bid'atan wa talatina malaka na ga mala'iku talatin da wani abu yabta da runa a suna waso santa suna rige-rige a yau ya fito ha awwal wane ne zai rubuta ta farko waye zai fara rubutawa ka ga nan mala'iku talatin da wani abu malamai suka ce saboda ta kumshi kalma talatin da uku ke sa ya ka sami bin alwa talatin da suwa saboda kowanne ne ko kalma ɗaya ko harafi ɗaya ne ta kumshi harafi kenan talatin da kowanne ko harafi ɗaya ɗaya ne ya zama to ya samu bin alwa talatin kenan malakan mala'iku talatin da ‘yan kai sun sabko don su rubuta wannan kalika ga fasalar faɗin wannan zikiriya amma da yawa sai ka ga mutane sai su yi sallah kuma kawai shi kenan sai a wuce ba tare da mutum ya kawo ba a bisa faɗin ire-iren waɗannan abu masu fasala babu na na sai sai da ya ce sami Allah wa liman hamida ba a yi nan gurin ya ce falama ƙala sami Allah wa liman hamida go shi liman ai shi ne limami ka gane limami ai shi ke fara wadi ko shi ne yasa ya abu na daga ba kuma wadi ba a matsayin mamu bane ba babu babu lakum babu al-iqm inaniya shine yarfu ra'sahu min ruku nutsuwa lokacin da mutum ya dago kanshi daga ruku ana anas radiyallahu anhu annahu kana yan'atu lana salata rasulullah sallallahu alaihi wasallam anas yana sifanta ma sahabbai sifar sallama zuwa sallallahu alaihi wasallam fakane salli ya kasance yana sallah wai da rafa ra'su min ruku in ya dago kai daga ruku kama sai sai hatta na qulu qad nasiya har sai mun ce ya manta cewa fa sujjada sai saboda wannan addu'a da yake sai ya rabbana arkala da mu kace na sai ku ba ka kamar rabbana ai kaga da kai tsawo to saboda wannan sai kaga har ma sai ya dauka kamar ma ya manta kaga wannan duka yana daga kuskuren da ya kamata mu gyara babu ya hawi bi takbir hin ya sujud zai gangaro tare da yin kabbara lokacin da zai je sujada ma'ana daga sai sai kai maddun takbir ya Allah kenan ka gangaro da wannan ana bi hurairah radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u ra'sahu yaqul annabi sallallahu alaihi lokacin da ya dago kan shi yana cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu yad'u lirjali lirjali yana addu'a ga wasu mazaje wa yusannihi ma'ana yakan yi alƙalus kenan wa yusannihi bi asma'ihim kuma ya kama da sunayen wannan yana nuna in za ka yi alƙanutu wanda za ka mace su za ka ayyana alƙanutu na nazila in wasu ne kake ma addu'ar Allah ba su galaba su za ka ayyana in wasu ne kake son Allah karya su kafiran da suka yi zalunci su za ka ayyana ba za ka gama ba umumi ka ɗauko wancan da wancan da wancan ko ka yi abin a su wanda suka yi zalunci su za ka ayyana sai kula ya ce Allah ma an jil wali da binul wali Allah ka tsirasar da wali da binul wali wa salama ta bani hisham da salama wa ayyash bin abi rabi'a da ayyash wal mustad'afina min al mu'minina da raunana daga waɗanda suke mu'mine Allah mashaddid waqataka ala mutar Allah ka tsananta jamɗarka ga kabila ta muda waje ala alayhim sinina ka sini Yusuf Allah ka sanya ka jarabce su da shekarun fari ba laihi amma kawarai abokan gaba addu'a da Allah san ka musu alloba da tsiya da talauci da wahala da kaza duka wannan ana iya yi musu duka hanyoyi ne na yaƙi da juna wa alal majr yawma idhin min muda mukhalifuna lahu mutanen da suke gabas a wannan lokacin daga kabilan mudar a lokacin sun saba wa wazara san ba suna tare da shi ba shi yasa sai dinga ambaton yana yi musu wannan addu'a din saboda ni ya zaman to sun haɗu da wannan tsananin in suka haɗu da talauci da tsanani kaga da Allah hakan zai iya sanya su su zaman to sun koma zuwa ga Allah subhanahu wataala da shi yasa yace Allah ka jarabce su da wannan abin duk gabaki ɗayan su to kaga wannan ya nuna alƙanus wanda take sanazina ana yin ta a bayan dukkanin salloli sannan kuma ana yin ta a bayyane ba laifi ba ne ba kawo salati na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma so samu ne a takaita ta kawai ga waɗanda ake yi ma addu'a ke bayan wannan sai kuma alƙanun ta asuba wanda za mu ga wasu daga imatul mazahib sun kai akan istihbab na yin wannan shi ma wannan ita kuma asali wanda manzala sosai ke in wata nazila ce ta faru amma alƙanun ta asuba wanda manzala sosai ke ita ce kawai ta karatu a ita kawai ka karatu ana ce ne alƙanus to shine wasu ya suka ɗauka a matsayin alƙanus da na yin addu'a ce manzo Allah sallallahu alaihi amma na yin addu'a annabi sallallahu alaihi yana yi a gabaki da wannan da muka karanta za mu ga a cikin da akwai babuba waɗanda malam ya kulla a bisa cika ruku a bisa cika rukunai da kuma wajibobi a cikin sallah wanda rashin cika wannan yana jayawa a darar waɗanda suke masu yawa rashin kula da daidaita rukunnan sallah yana da cutarwa wadda take komawa zuwa ga mai yin wannan abin malamai sun zana ire-iren waɗannan abubuwa suka ce abu na farko za ka ga mai sallah kotan kurciya Allah yana jarabta shi da bakin talauci wanda ya saba wannan shine za ka ga mafi yawa ka lura da wani abu sai ka samu mutum wani yana aikin wahala can gini ya sha wahala kina kuta da sallah a yi sallah a yi kofi ga shi ga masallaci yana ta wahala yana wahala a rana yanzu ba zai zo azzuhur ba ba zai yi la'asar ba wani ma yana ta fuskar ici sai can rana ta kusa wada sai ka ga ya zo in ya sallaye ka tausaya mashi kaga rayuwa sai ta zama haka nan za a ta tafiya shi yasa burhani din a cikin ta'alimul muta'allim kaga sai yace yana daga cikin na asbab min aqwa asbab aljaliba li rizq yace yana daga mafi karfin abin da yake jayo ma bawa arziki wa tarkuhu da kuma barin wannan yace kenan kiyayewa sallah sai ce to kuma wa tarku wa ta'awun biya rashin kula da sallah yin safa safa da wannan shi kuma yana daga abin da yake salim ne abin da yake korewa mutum samuwar wannan to daga ci sallah kotan kurciya rashin cika sallah tana jayo ma mutum bakin talauci Allah kare daga ci akwai irasul buqti liman yarahu min al-ulama min al-ulama al-akhirah yana samar mishi da gadar mishi kyamata wajen malamai na Allah inda za a ce malami ne sai wani malami ya gan shi da wani wanda ya damu da addini sai ga bai kula da sallah za ka ga zai dinga tuhumar shi a cikin mi addini shi ya za a yi kana malami kuma baka iya kyautar sallah ba ko kuma har matsayin ka yanzu sallah ma baka iya kyautar ta ba abu na uku sannan ya za ka hukukun nasu bi sukutu shahada kaga yana tsare da hakukuwan mutane ta yadda ne sukutu shahada saboda wanda ya saba wannan abin za ka ga cewa bai samun adaltuwa gurin mutane sannan kuma yana cancantar da yi mishi inkari ga duk wani wanda yake mai iko akan ya yi masa wannan sannan kuma bayyanar da saban Allah ne fi yomin walaila khamsu maratin aw akthar kaga yana daga mai mujahara da zunubi manzo Allah sun ya ce kuma duk al'umma ta abuwan yi afuwa ne sai masu bayyanar da zunubi to wani bayyanar da zunubi ya kai ka zo ka sallah baka cika ruku ba baka cika sujada ba duk rukunne baka cika su ba sannan yana wajabta wa mutum kaga al'ada sake sallah ko kuma farlancin sallah dai akan shi saboda wancan da yazo kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mai irji fa salli fa innaka lam tusalli kenan ka'ida ya sake wannan sallah din saboda rukunai ba su zo ba sannan kuma almautu ana ghairi millati muhammad sallallahu alaihi wasallam mutuwa amsa ta farki wanda yake ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah sai ga wani yana sallah a irin wannan sallah yake law ma ta hada ala hadi ma ta ala ghairi millati muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya mutu a irin wannan sallah ba addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu sannan kuma kaga akwai ingantuwar ambata mishi sunan barawo kaga mai sallah a cikin sallah asarqun nas kaga shine mai sallah mai sata ne a cikin sallah din shi wanda yake mai sata a cikin sallah sannan kuma yana haramta mishi nazarul lahi ta'ala ila salati Allah bai dubi sallah shi la yanzuru Allah wa ta'ala ila salati abdi la yaqima fi sulbahu wa ruku'uhu wa sujudaha Allah bai dubin bawan da sallah shi bai cika waɗannan abubuwa sannan na goma adamu kubulus sala akwai rashin karbuwar sallah saboda mutum zai sallah kaga ba tare da ya cika wannan ba sallah shi ba sai ba sai kuma kasanto sallah shi za ta zama so tana da roki ta zama karyayyar sallah za a watsa ne a bashi a fuskar shi sannan kuma kaga ya munana ladabi tare da ganawa shi da Allah subhanahu wataala saboda sallah ganawa ce da Allah subhanahu wataala yanzu sai ya munana ganawa shi da Allah subhanahu wataala sannan yana jayo mishi tabewa da kuma hasara saboda awwal ma yahsul bil abdi yawm al-qiyamah min amalihi as-salah sannan yana jayo mishi sababi na bacin ragowar ayyukan shi ba duk gaba ki da saboda in ta baci kenan ya zama to tsoron ma duka sun baci sannan wanda zai sallaci na filfili ta hanyar ya bar rukunai na sallah kaga nan gurin shi ma ya saba ma Allah subhanahu wataala zai tantantar mishi azaba irin wanda zaka sai su yi gaugawa yin na bilbili amma kuma farilla ba su kyautata ta ba sannan kuma an yaka sare bil jahil yanzu ya zo na sallah shi wani wanda sabon musulunta ne bai san sallah ba sai dinga kwaikwayon shi ai da dama zaka ga da kwai waɗanda uzurinsu da suke kafa hujja na rashin sai ya ce ai wani kwa yadda yake da gudun duniya shi karshe ma da kake gani mota ma bai hawa bulaguro sallah kai in ka mai ka ce ma ya hau kaza zai hau eh kuma ka ce bai iya ba sallah amma sallar shi shi ma haka ne to akwai waɗanda su da suke sallar gaugawa kawai sai su kalli wani malami ne nuna gudun duniya ko wani malami sai su ga to ai shi ma irin wannan sallah jahili misali ya ga wani malamin da ya rubuta qur'ani 50 kuma malamin yana sallar kokan kurciya shi yanzu sai dauka wannan sallar ai kawai ita ce sallar da Allah ya yanzu misali ai ta suke manzala sarasara dama ya bada labari wasu mutane za su zo in kaga sallar su zaka rena taka in kaga kaza zaka rena in izala ne wannan sallar da suke a dade sallah ayi wane ne wai ita ce sallah wai wannan sallar da muke ba ta wannan sallah wai ne sallah abu sanu tsuwa wai ba ta kenan sallah mai kyau ita ce kotan kurti Allahu sallallahu Allah Allah assalamu alaikum shine zaka ga ko a makka in kaje mutanen mu su zo sallah da tsaskiya amma ba su zuwa sai su je su samu wani gungu a haɗu a dinga sallah ta marasa tsoron Allah sallah mu irin ta gida ayyan zuwa ta sallah ba sallah ba irin samu ta gida eh amma sallah abu wannan dama ce annabi ya hudu su wannan wai sallah da mutuwa ya tace annabi shi ko wanda wanzu da sassa ya faɗi kin irin wannan sallar mara ragama da cangu wanda mutum zaka ga yayi yawa su wanda nan sarrafa ya faɗin kamar sai su yi sallah raka'a 300 raka'a ɗari da gaugawa su haka nan karatun qur'anin ma ba kyan bane ake zance kamar su yin su yi sabga da abin nan sai su yi sabga da hizu hizu 80 a kullum wasu su sabga su fa fa fa fa fa fa su ne annabi ya ce za ku ga in ko sar karatun sai ku rena nan ka fa fa fa kawai nan da nan sabkoki mu sai ce ma na yi sabga kaza in kake mushi to da Allah kuma bai hada da sabkokin da ya kuma ka babu tsoron Allah tsare shi to kaga wannan duka yana daga abin da yake jayowa wannan sannan kuma yana faranta ma iblis rai mutum ya zama to ya sallah ko ta kurciya irin sallar tana nisan ta mutum daga aljanna tana kusantar da shi daga wuta sannan kuma iya daga jafa'i babban jafa'i mutum ya zama to yayi wannan sannan cutar da hafaza ne mala'ikun da suke kiwo aikin ka yanzu kawai ka ba su aiki sun zo kayi wata sallah wadda take gata ga kamata sannan kuma ha'inci ne ga dukkanin halittun Allah gabaki da saboda ai kaga daukan zunubi zunubin wannan kuma da ka dauka zai iya umcin shi zai iya shawar rago mutane fa kalafa min ba'da kalfun adaa'u salata wa tabu shawat fa sawfa yalqawna bayya saboda haka mu ji tsoron Allah mu muhimmantar da sallah mu tsaya mu cika rukunanta musamman Allah ya sa kana jagorantar mutane limanci to zaman to mutum ya kiyaye kar ya ja- zama sababin da mutane za su sallar za su so zarta a dalilin shi kaga sallar limami ta sha bamban da sallar kai kai kaɗai in kai kaɗai ne abin ka yana gare ka amma kai limami kuma ya zama to baka kyautatawa kaga ka cuta ka cutar da ragowar mutane Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon gyarawa da kuran mu ubangiji subhanahu wataala ya ya ya karba kyawawan mu ya gafarta mana kusakuran mu abin da muka kuskure Allah subhanahu wataala ya yi mana ya rabbal alamin Allah ɗaukaka addinin musulunci da musulunci yan uwan musulmi wanda suke Falastin ubangiji subhanahu wataala muna tausiri da sunayen shi wanda suke musu a wajen kyau sufufin shi wanda suke maɗaukaka Allah subhanahu wataala ya kawo musu arziki Allah subhanahu wataala kare jiranan su ya kare rayukan su ya kare mutuncin su ubangiji subhanahu wataala ba su nasara akan makiyan su ya rabbal alamin Allah ɗaukaka addinin musulunci da musulmi duk inda musulmi suke cikin damuwa Allah subhanahu wataala iyaye daga suna alkhairi Allah biya mana wanda suka riga mu ubangiji dan su da rahama Allah ya kyautata karshen mu ya rabbal alamin اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
Alhamdulillah.